الأخضر فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله muna godiyan Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu iko ya ba mu kuma dama muka zo muna yin wannan azumi a rana na takwas ga wata kuma muka zauna a wannan masallaci domin yin tafsiri kamar yadda aka saba da ajiya mun kwana a cikin suratul ali imran a yayin da muka kwana a kisan sayyidina isa alaihi salam ubangiji yana ba mu labarin annabi isa tun daga haihuwarsa zuwa da'awarsa zuwa kuma daga shi sama da aka yi da abin da ya rataye da shi da mahaifiyarsa a jiya ma mun karanta cewa lokacin da turumawa suka ga cewa kaman annabi isa ya zo ne don ya kwace mulkin su su kuma bani isra'il malaman yahuda suka ga ya zo ya kwace musu shugabanci ne da suke yi na baitul maqdis sai suka haɗa baki suka shirya makirci don kashe shi a yayin ubangiji ya masa wahayi ya gaya masa cewa zai ɗaga shi sama قال الله يا عيسى إني متوفاك ni mai karɓanka ne wa rafi'uka mai ɗaga ka ne ilayya zuwa sama ba tare da mutuwa ba wa mutaffiruka mai tsarkake ka ne min allazina kafaru daga wa'annan da suka kafirce na bani isra'ila وجايل الذين اتبعوك mai sanyawan wa'annan da suka bi ka ne a jama muyi bayani akan wanda suka bi shi su ne musulmai domin su suka dace da abin da yake kira zuwa gare shi shine kadai da Allah da rashin yi wa ubangiji shirka fauqal ladina kafaru gurbishin wa'annan da suka kafirce bika da kai wa umul yahudu su ne yahudawa da suka kafirce da kai da nasara da suka ce kai dan Allah ne ko kuma mamarka matar Allah ne ubangiji zai tora musulmai a kansu ila yau mulkiyama har zuwa ranar tashi alkiyama summa ilayya marjubuku kana zuwa makomanku makomanku ilayya zuwa gare ni ne fa hukuma bainakum bima kuntum fihi tahtalifun cikin abin da kuka kasance kuna saɓani a cikinsa min amri dini na daga al'amarin addini kowa yana cewa shi ne a kan gaskiya yahudawa suna cewa su ne a kan gaskiya nasara ba sa kai nasara suna cewa su ne a kan gaskiya yahudawa ba sa kai musulmai mu muna cewa mu ne a kan gaskiya sauran ba sa kai to a lahira ubangiji duk zai hukunci a tsakaninmu a lokacin zai bayyana wane ne yake kan gaskiya wane ne kuma yake kan kuskure a nan da ubangiji ya ce wa jahilin lazina tabahu ka fauƙan lazina kafaru din nan to an ce musulmai ne suke ka dace da da'awa annabi isa za su zama suna kan nasara da da da yahudu ila yawmin kiyama har zuwa ranar tashin kiyama mai wawan ya ce to yaya su musulman su ne a watse su ne menene to ai saboda musulman kansu ba su rike musulunci yadda ya kamata ba idan musulmi ya rike musulunci yadda ya kamata ba abin da zai hau kansa shi ne mai wannan ba wai ana nufin wai ce wai a saboda ko ba abin shari'a ko ya a'a a musulmi kai kanka mutum kai a matsayin ka na musulmi kai kwaya daya karka damu da wani ko da matar ka karka damu da ita ko dan ka karka damu da shi kai a matsayin ka na musulmi kana bin dokokin Allah yadda yake abubuwan da shi yake kai kana yi abubuwan da yake ka bari kana bari wannan shine tambayar da kowanne musulmi ya kamata yi wa kansa karka duba wani ka fara binciken kanka tun daga gidanka abincinka abin shanka suturanka wajen kwanciyanka sana'arka inda kake tafiya inda kake dawowa wajen kwanciyanka tunaninka abubuwanka dan duk ba abin da za ka yi wanda musulunci bai ce ga yadda za ka yi kana yin su haka daidai domin yawancin abin da yake aukuwa shine mutum sai ya manta nashi laifin yana kallon laifin wani kamar ana cewa mutum ne wai bai bashi da wando mutum ne bashi da wando amma yana da riga bashi da wando sai hau kan itace sai yana cewa kaga wa'ancan duk tsirara to shi kuma yayi kaga shi yana ganin tsiraitin wasu kuma yana ganin tsiraitin da shi mai canji abin da ya kamata musulmai su yi shine kowa ya gyara kansa ya gyara gidansa ka fara gyara kanka sannan ka gyara gidanka matarka da 'ya'yanka ka gyara kasuwancinka da mu'amalanka da mutane sannan ma ka fara tunanin gyara wani sai ka fara sai ka gama gyaran kanka sannan ka gyara wani ubangiji ya ce ba a mallazi na kafaru amma waɗanda suka kafirce da annabi isa wa u'azibuhu zai musu azaba azaba shadidan azaba mai tsanani fi duniya a nan duniya yayin da za a rika kashe su kuma za a rika ribace su a yaki wa fil akhirati a lahira kuma wal akhirati a lahira kuma bin nari zai musu azaba da wuta in ji Allah وما لهم من ناصرين باب wanda zai hana su wannan azaban da na faɗa ya shafe su ko ya same su ba wanda zai iya hana su wa amman lazina amanu amma wa'annan da suka imani da Allah da manzansa annabi Isa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa amilu salihat suka aikata aiki na gari فنوفيهم زام شكا مسو أجورهم لا جرسو على هرا تككي بعد هذا مرق مسكون duk wanda ya bi Allah ya bi manzansa ya aikata aiki na gari Allah ya zai ba shi ladansa cikakke a lahira ba tare da an rage masa komai ba shine fassaran ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قولي للآية ذرة في كتنا a ranar lahira za ka kai in ka aikata sharri ma za ka gan shi alheri ma za ka gan shi ba abin da zai rabu shi ya za ka fi a ranar lahira za su ce mali هذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ميكي كوانا للتابي كومي جرمان أيكي كومي كنكتا أيكي سياري ساقاشي شيخا ake so ka kula ba zancen wasa fa ko me ka buɗe bakin ka za ka faɗa ko a kamfe ne ko a wa'azi ne ko kuma a wasa ne ko a waka ne ko a kasuwanci ne ko me ana nan ana rubuta maka shi za ka zo ka same shi ranar lahira a littafin ka a rubuce shi ya tsara su idan mutum ya je ya kwanta da daddare kafin ya yi bacci ka lissafa abin da ka faɗa tun daga safe har zuwa lokacin da ka zo ka kwanta ka gani waɗannan abubuwan da ka faɗa za su kai ka wuta ne ko za su kai ka aljanna sannan ka lissafa kuma ayyukan da kai tun daga safe har zuwa lokacin da ka zo ka kwanta a kan su daga wannan ayyukan za su kai ka wuta ne ko za su kai ka aljanna idan ka same su za su kai ka aljanna ne to lokacin ma bacci bai same ka ba me ya kamata ka yi shine godiyan Allah ka tashi ka gode wa Allah saboda gobe ma ka tashi da irin wannan aikin wanda zai kai ka aljanna in kuma ka same su aka cin haka saɓani wannan ne aikin da zai kai ka wuta ne ya same shi ma bacci bai same ka ba abinda za mu yi ne ka tashi ka ta duba zuwa Allah saboda gobe ka tashi ka tashi kan ayyuka na gaske in ka tashi ke kuma ka ga ka rasu ne cikin wannan daren to ya zama na ka duba daga zunubin ka kafin ka rasu ubangiji ya ce saboda haka kamar yadda muka faɗa a jiya ne annabi mu annabi isa tabbas ba makawa zai sauko a ƙarshen zamanin nan zai sauko kuma a cikin al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zai rasu kamar yadda muka faɗa shine zai kashe dujal duk aladu kuma zai kashe aladu duka da ake da su a duniya zai zauna shekara bakwai an ce bayan ɗaga shi mamansa ta rayu ne shekara shida kawai bayan da annabi isa aka ɗaga shi sama ita maryam shekara shida ta yi a duniya sai ta rasu saboda haka ubangiji ya ce zalikal mazkur waccananka abun ambato na daga al'amarin annabi isa na tuluhu alaika muna karanta shi gare ka ya muhammad ya kai annabi muhammad min al-ayati na daga ayoyin Ubangiji na daga ayoyi wa zikir da hakim da ƙur'ani mai mabayyani wanda yake ba wani lutsi a cikinsa ba wani abin da ba fahimta a cikin ƙur'ani ubangiji ya ce na
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول الحق من ربك فلا تكن من المبتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا
to ubangiji inna masal isa sani fa misalin halittar annabi isa a wajen allah inda mani a wajen ubangiji ga masali adam kaman halittar annabi adam ne annabi adam allah ya halice shi daga ƙasa yunku taɓo aka ce allah ya umarci mala'ika jibril ya je ɗebo nau'in ƙasa daban-daban daban da suke ban ƙasa gaba ɗaya shi yasa 'ya'yan adam muka fito kala daban-daban wani fari wani ja wani baki wani bakin ma baki kirin wani farin ma fari sai haka dai nau'in ƙasa ne daban-daban da haka sannan ubangiji ya umarci adam har yanzu dai ya je ya ɗebo nau'in ruwa daban-daban da ruwan daɗi da na ruwan kanwa da ruwan ɗaci da ruwan fari da bakin ruwa da jan ruwa aka kwaɓa wannan ƙasar sai ubangiji ya kera jikin adam da kansa shi yasa ɗan adam aka ce suka fito wani biyan da kai da shi ya yi magana mai daɗi ba zai iya ba in dai ya buɗe bakinsa to sai magana mai daɗi sai a sha sai zagi saboda ruwan da aka kwama a fuskar biyan da kai ya yi magana mai kyau ba zai yi ba wani kuma duk yadda kai da shi ya yi magana mara kyau ba zai iya ko yaushe magana mai kyau ko ka zage shi kai shi sai ya mayar maka da magana mai daɗi kuma sai ka ga yana murmushi yana dariya to daga ruwan da ubangiji ya kwama ƙasansa ne to wannan ruwa da ƙasa da aka kwakwafa Allah ya kera cikin adam sai ya barka ta ta bushe kuma ta gasu kamar yadda ake gasa tukunya ka zauna shekaru da dama shi ne idan Allah ya kawo misalin Adam ne yake idan ma akwai wanda ya fi cancanta a cikin shi dan Allah ne saboda bai da uwa to ga wanda bai da uba bai da uwa kuna mamakin wanda bai da uba kawai to ga wanda ba ubansa ba uwarsa shi kuma dan waye to Allah ya halicci Adam daga ƙasa ba uwa ba uba sannan ya halicci Hawwa matarsa daga haƙarƙarinsa na hagu yana bacci Allah ya umarci mala'ika Jibril ya fitar da haƙarƙashin haƙarƙarinsa guda ɗaya na hagu Allah ya halicce Hawwa shi yasa ake cewa ita kuma daga uba ba uwa ita Hawwa tana da uba shine Adam ba ta da uwa shi Adam ba uba ba uwa shi Annabi Isa yana da uwa ba uwa to duka ubangiji yana nuna mana ikonsa ne amma ba wai kasancewar su ƴaƴan Allah ba ne ubangiji ya gaya mana cewa wannan halittar nashi na adam ya fi mamaki daga halittar annabi isa da aka yi daga uwa ba ubangiji ya ce halakahu ya halicce shi min turabin daga ƙasa sun maƙala lahu kana yake masa kun basharan ka zama ɗan adam ma'ana ka zama mutum ka zama mutum sai ya kasance mutum Allah ya ce ya hura masa rai da ya hura masa rai ta kai annabi adam ya fara zama mutum saboda haka yana kallon kansa ya zama mutum idansa ya zama mutum har wuyan sai zama mutum yana ganin sauran jikin nasa duk yadda ya zama mutum har ya gama zama mutum duk annabi adama alaihi salam yana da sun makala da hukun kana ya ce masa ka kasance basharan mutum fayakun sai ya kasance ubangiji in yana nufin abu zai ce da shi ya kasance ne sai ya kasance to faman fala takun alhaqu min rabbika wannan gaskiya ne daga ubangijinka ya zo maka abinda muka yi maka wa'ayi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga labarin annabi Isa nan shine gaskiya amma ba abin da su waɗancan suke faɗa ba fala takun min al-mumtarin kar ka zama daga masu kokonto faman hajata wanda ya musu da kai fihi cikin al'amarin annabi Isa sune nasara na Najran da suka zo suka yi jayayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan annabi Isa su wato a cikin su malaman su suka zo suka ce annabi Muhammad ya ba su labarin annabi Isa me ya sani akai shine da ya ba su labari suka ce a'a shi kaza ne dan Allah ne kaza kaza suka yi jayayya da shi shine Allah ya gaya masa cewa kar ya yi kokonto cikin abin da wahayi ya zo masa nan wannan shine gaskiyan al'amarin annabi Isa annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane Maryam kuma ba matar Allah bace dukkan da annabi Isa da Maryam din bayi ne na Allah wanda Allah ya ni'imta gare su min ba'di ma ja'aka min al-ilmi daga bayan abin da ya zo maka ne daga ilimi makon ka gaya musu in kuna musu akan abin da ni na gaya musu ba ku yadda cewa haka ba ne to ku zo na su abina'an mu kira ‘ya'yanmu wa abina'akun da ‘ya'yanku wa nisa'akun da matayenku wa nisa'ana da matayenku wa nisa'akun da matayenku wa an kusana da kayunanmu وأنفسكم لكائنكم ثم نبتهل كان من ابتهال ونجعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين كان مستني الدين وألا أبتا ما تقيا وكما ما قريتا aka ce da wannan aya ta sauko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya same su ya ce to in kun ce abin da ni na faɗa na daga al'amarin annabi isa ba gaskiya ba ne abin da kuma ke faɗa shi ne gaskiya to shi ke nan ku zo ku kira ‘ya'yanku ni ma in kira ‘ya'yana ku kira matanku ni ma in kira matana ma'ana ‘ya'yana mata ku kira danginku ni ma in kira dangina kana mu yi ibtihali in ce to Allah ya tsine ya makareci a cikin a tsakanin suka yadda sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kira ya ɗauko sayidina husaini ya rungume shi ya kama hannun sayidina hassan yana tafiya da kasansa sannan ya kira fatima sayidina ali yana bin su a baya ya zo da su ya ce to ku fito kuma da matanku da 'ya'yanku ku zo mu yi iftihari mu zo mu yi iftihari mu tsine wa wanda yake da ƙarya a tsakaninmu to da annabi ya fito suka gani suka tabbatar ya fito sai suka ce wa junansu kun san annabi ne fa idan kuka yadda kuka yi ibtihari da shi kuka yi wannan tsine to ba wani nasara da zai saura a bayan kasa duk sai ya mutu saboda haka sai suka ki fitowa suka ce su ba za su yi ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ba za ku yi ibtihari ba za mu yaƙe ku sai suka ce ba za mu yaƙe ka ba suka ce sai annabi ya ce to sai ya ce musulunta suka ce ba za su musulunta ba yace suka ce za su biya jizya a duk shekara za su ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuɗi saboda su banci kansu da shi to a haka wannan kissa ta nasara na ran ta kare tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
inna hazal mazkur yace ka sani wannan abun ambato na daga labarin annabi isa alaihi salam wanda ubangiji ya ambata a cikin qur'anin nan lahuwal qasasul haq shine labari na gaskiya amma duk wani labari wanda ba shi ba to ba gaskiya bane allazi la shakka fihi wannan labari shine labarin da ba kokonto a cikinsa inji ubangiji wa ma min ilahin illallah babu wani ubangiji sai dai Allah wannan rati ne ala nasara da yahudu da duk wani wanda yake cewa akwai wani Allah face ubangiji guda ɗaya wanda ya ce akwai wani Allah banda Allah to ubangiji yana mayar masa da amsa a nan yana cewa wa ma min ilahin illallah ba wani ubangiji sai dai Allah wa inna Allah la huwa al-aziz ubangiji fa shine mabuwayi al-hakim mai yawan hikima a duk al'amarin sa da yi akwai hikima a ciki Wa in tawallau in suka ba da baya anil imani gabarin yin imani da Allah da manzansa duk da wannan hujjoji da Qur'ani yake kawowa fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah masani ne da masu karna wannan narko ne gare su ma'ana alkawari ne da yi musu azaba a lahira duk wani mai barna to Allah ya tanada masa azaba a ranar lahira ranar tashi alkiyama ubangiji ya ce kul ka gaya musu ya ahlal kitab ya kuma abota littafi yahudu da nasara da baki ɗayanku ubangiji yana kiran ku ya ce ta'adau ku zo ila kalimati zuwa zance ko magana wacce take sawa'in madaidaiciya bainana wa bainakum tsakaninmu da tsakaninku wanda ƙur'ani da attaura da injila duk sun yi ittifaki a kai ba saɓani a ciki shine mai Allah na abu da cewa kar mu bautawa wani illallah sai dai Allah wala nushrika bihi shay'an kar mu yi tarayya da shi wani abu kar mu yi tarayya da shi wani abu ka kauli uzairu ibn Allah kamar faɗan yahudu da suke cewa uzairu ɗan Allah ne wal masihu ibn Allah ko kuma da suke cewa nazara suke cewa shi annabi isa ɗan Allah ne ko faɗan wasu da suke cewa mala'iku ɗan Allah ne ko kuma wasu daban da za su zo su ce muku wani shi ne Allah su ƙarya ne wani babu wani ubangiji sai ubangiji shi kaɗai uzairu mun faɗa a shekaran jiya ma mun nanata a jiya a yau ma kuma mun maimaita wali ne daga cikin waliyan Allah ba Allah ba ne kuma ba manzon Allah ba ne kuma ba a bauta wa wani annabi ko wali ba a bauta wa Allah in ba Allah ba ba a bauta wa annabi ko wali haka nan wanda suka zo suka ce mala'iku ya ne mata na Allah su ba ƙarya suka yi mala'iku ba ya ne na Allah ba hajimai ne bayi ne na Allah wanda ya fifita su ya ba su daraja ya zaunar da su a alararsa maɗaukaki haka nan wanda za su zo su ce muku sayyidina ali shi ne Allah ƙarya suka yi sai na Ali waliye waliye cikin wali waliye na Allah sahabin manzo Allah wanda suka zo suka ce ku shehu Ibrahim ko shehu Abdulkadir ko shehu Tijjani ko wani shehi daban cewa shi ne Allah duk ƙarya suka yi waɗannan shehinan dukkan su bayi ne na Allah waliye ne na Allah da su kira abu abu da shehu Tijjani bai taɓa cewa shi Allah ba ne ko a zo a bauta masa ba Show Ibrahim ya taɓa cewa shi Allah bai bai taɓa cewa a zuwa bauta masa. Haka da kushe ne na wannan da baki ɗaya ba wanda ya taɓa cewa shi Allah ne ko kuma a zuwa bauta masa. Dukkan bayi ne na Allah kuma waliyai ne na Allah hadimai ne na manzan Allah masoya manzan Allah ne masu kira zuwa Allah masu kira zuwa manzan Allah wannan shine duka abin da ya kamata kowanne mutum wanda yake shi musulmi ne ya sani ولا يكن بعضنا بعضا أربابا كالشاي ويرشاي يعيش اللوني كما يدعو في سوى Uzairu Allah ne annabi Isa Allah ne ko kuma su ce shi annabi Shehu Ibrahim shi ne Allah duk wannan mushrikanci ne sara'atan kafirci ne fita ne daga musulunci saboda haka duk waɗannan bai halitta ba shi ubangiji min dunillahi kuma bayan ubangiji ubangiji shi kadai ne fa in tawallaw idan mutanen nan suka kiyarda da kiran nan da kai musu cewa su koma zuwa bautan ubangiji shi kadai to fa qulu ku ce musu ishhadu ku shaida anna muslimu mu je musulmai ne mu ba irin ku bane mu ban ba cikin hanyar ku kuma ban ba cikin hanyar ku mu musulmai ne na ma lakum bihi ilmun abun da cikin abun da kuna da ilimi da shi ne al'amarin annabi Musa da annabi al'amarin annabi Isa saboda kuna da taura a hannunku kuna da injila a hannunku to me zai sa bani ma ta haduna me yake me yasa kuke yin jayayya fi ma laysa lakum bihi ilmun cikin abun da ba ku da ilimin sa Allah bai saukar da labarin sa ba gare ku wallahu ubangiji ya'lam shi ko ubangiji ya san al'amarin annabi Ibrahim wa antum la ta'lamun ga shi ko ku ba ku sani ba tunda ba wanda ya ba ku labarin sa ubangiji yace ma kana Ibrahim annabi Ibrahim bai kasance yahudiyan ba yahude ba mai bai kasance a bisa addinin yahudanci ba wala nasraniyan ko kuma akan addinin nasara ba annabi ibrahim bai taɓa yi ba walakin amma dai annabi ibrahim kana hanifan ya kasance mai biyayya ne ma'ana ga ubangiji musliman mai miƙa wuya lillahi ga allah bai taɓa yin mushrikanci da allah ba wa ma kana minal mushrikin amma bai kasance daga mushrikin kai ba wa'inda suke cewa ko zai dan Allah ne ko kuma wa'inda suke cewa annabi Isa dan Allah ne annabi Ibrahim bai kasance daga cikin waɗannan ba bai kasance daga cikin su ba
inna awlan nasi bi ibrahim alladhina ittaba'u wa hadha an-nabiy walladhina amanu والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
ubangiji yake gaya wa yahudu da nasara ya ce musu inna aulan nasi ka sani mafi kusancin mutane ga addini bi ibrahima ga annabi ibrahim lillazi na tabahu su ne waɗannan da suka bi shi a cikin zamaninsa wa hadha annabi da kuma wannan annabi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda dacewar da'awarsa da da'awar annabi ibrahim iri ɗaya abinda annabi ibrahim ya kira zuwa gare shi shine abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi shine kadai da allah da bauta wa ubangiji shi kadai wallazina amanu da waɗannan da suka yi imani tare da shi والله ولي المؤمنين وبيجي شيني ميتين وقم مؤمني أجل عند سكي ويجازيهم الحسنى كما شيني زي ساكا حسن الجنة أرانا داشة القيامة duk wanda ya dace da asiri annabi ibrahim shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya dace da shari'a na annabi ibrahim din shari'ar musulunci wanda muke kai a yanzu nan inji ubangiji ke ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu ta'ifatu wannan aya ta gaba ta sauka ne a kan bani quraiza da kuma bani qainahum da suka je suka samu wasu daga cikin musulmai a lokacin ghazwat uhud suna ce musu ya za ku yadda a je a kashe ku a kan banza a kan abubuwa suna mun suna yaudarar saboda su bar manzan Allah to she ubangiji ya saukar da wannan aya yake gaya wa mu'mine din cewa wadda ta'ifatu min ahli kitab wasu jama'a daga ma'abota littafi suke yahudu sun so lauyi zilluna kunda za su katar da ku wa ma yi zilluna inda an kusa babu suna katarwa ko sai kayunan don sakon katar wannan a kan su zai kasance wa ma yi amma babu suna sanin haka don kaje ka katar da mutum ka hana shi bin tafarki mai kyau kana masa kamfe kana masa abin nan ko da ya bi ka ko bai bi ka ba laifin batar wannan fa kai a kanka ne kana jin daɗi cewa ya bi ka ya daina addini ko ya daina salatin annabi ko ya daina zikri ko ya daina istighfari ko ya daina wani abu kana jin daɗi to batar wannan da kai masa alhakin yana nan a wuyanka na batar da shi da kai ban san mutumin da zai yi murna mutumin da yana zama a masallaci yana istighfari mutumin da yana zama a masallaci yana salatin annabi mutumin da yana zama a masallaci ko a gidansa ko a daji ko a kan hanya babu abin da bakinsa yake buɗewa yake faɗa illa la ilaha illallah muhammadar rasulullah ko kuma yana tafiya yana yabon manzan Allah ka zo ka hana wannan mutumin yin istighfari ko ka hana wannan mutumin yin salatin annabi ko ka hana wannan mutumin zikirin Allah ko yabon manzan Allah kuma ka gani kana gani kamar cewa shine yanzu ne ya samu shari'a amma da yana kan ban san wanne ne shirin ban san menene shari'an ba barin zikirin ko barin salatin ko barin yabon manzon Allah shine bada ko kuma shine shari'a na tabbata wanda yake salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake zikirin Allah ko yake istighfari ko yake karanta burda ko ashiriniya ko ko wani irin yabo ko da da hausa ne ko da yabon Allah wanda shata ne ya yi ko yabon manzo Allah wanda shata ne ya yi mutum yake karantawa to na tabbata mutumin nan shi ne yake kan tafarki madaidaici a kan wanda zai zo yana wani wake da ko kuma yana wani abubuwa da idan har ka batar da mutum ba fatar wannan ba zai ci a banza ba za ka samu sakamakon wannan fatarwa to ubangiji ya ce wa ma ya zirku na illa an kusa wa ma ya shuru babu suna sani ya halittu jabi na ya halittu jabi da mata kuro na bi ayatun da me yasa kuke kafin cewa da ayoyin allah shi ne ƙur'ani kuma da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuke cewa da shi kuke yin imani da shi bayan alamominsa sun zo a cikin attaura faro-faro sun zo kuma a cikin injila faro-faro ga shi nan allah ya ambaci sunansa ya ambaci sunansa ya ambaci sukofinsa a cikin attaura da injila din duka amma duk da haka kuna cewa da ayoyin Allah wa antum tashhadun ga alhalin ku kuna masu shaidawa cewa ku kun koye gaskiya ne amma kun san gaskiya wai kaga ya gudu abin da ma me ya kawo ma kusa da madina aslan sun zo wajen madina ne suka zauna saboda sun samu attaura da injila ya gaya musu cewa garin da annabi zai yi hijira shine yasri gari ne a nan kasan hijaz mai yawan dabino haka siffar da yake cikin attaura saboda haka suka zo suna jiran wannan annabin ya fito wani shine ya duk annabawa sun kasance suna yi wa ainihin larabawa gori da cewa ya ɗan ƙarshe ya kusan bayyana in ya bayyana za mu yi shi za akasin haka da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo kuma sai suka kafirce shi suna yin goyi da ga wa'anda ba musulmai ba a wakilci cewa idan annabi ya za su gano amma duk da haka da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka kafirce wannan shine yasa ubangiji yake wannan a kakakin shi na ce masa wani e na aura maka ƴata wance sai ya ce shi kuma na karba ba zancen wasa ta zama matarsa kawai sai dai sadaki kawai da zai ba amma wai zancen ba zancen aure bane a daga baka ce a ai wasa nake masa a ba sai dai in ya saka sai dai kawai ka karbi sadaki ba a yin wasa a wani shi yasa kar ma ka fara ko kuma mace ta fara ko kuma cewa wani ne na ba su kai na kuma shi na karɓa ga sadaki a ci a ayyukan wasa ne ba a yin wasa da wani shi kama haka ko da wasa ka ce wa matarka na sake to ta sauka ba za ka zo ka ce a ai ba ba abin da nake yi ba sai dai a tambaye ka kawai shika nawa ne kai mata amma zai shika shika kam ya tabbata saboda haka suka je karɓar abinci sai aka ce maka ina matar ka sai ka ce a ai na take ta fito aka sai dai a tambaye ka kawai shika nawa in shika ɗaya ne kace to shi ke sai a ɗauka ɗaya ne in ku koma gida ka mai da ita sai a mai kaka mai da ita biyar ɗaya ne in kuka sake zuwa ka zuwa a rukin kace ka sake ta to biyu ke sai zo na uku kuka sake zuwa ka zuwa a rukin kace an ce ina ba ka ce ai ka sake ta shika uku ne ba a wurin tsakaninku sai idan kun sake aure ba dai kuma wannan ba zai yi aure tsakanin ba sai ta auri wani sai ta auri wani shi kuma ya ya ya san da ya mace sannan ya sake ta sannan kuma kai ku aure ke ku aure a juna in kun amince ba ba kuma wai da kika shirya da abokin ka to gashi an ya saki wance an ce ta saku saboda haka da Allah ka je ka aure ta ka sake ta aura wannan kuma a shari'a ma bulala ma za a yi kai da wanda kuka shirya haka na ta'asir akwai bulala da za a yi wanda kuka shirya wannan shine ita ma wanda ma in matar ce ta faɗa in matar ce ta zo wajen karban abinci ta ce ai mijina ya sake ni za a ce ki je ki kira mijin naki ba za a yi amfani da maganar ka saboda shi ka baya hannunta to idan mijin ya zo aka ce ga matar ka tace ka sake ta yace eh na sake ta shi kenan shi ka ya ka to wannan yanda abun yake saboda haka mutane su kula kara kan abun duniya su dinga wasa da addinin ko su dinga wasa da shanin aure su je su zauna zaman zinar zanar zaman lalata ba su sani to wannan duka a kiyaye abinci wannan kai ma da ka tuna kai kake ba wa wasu ma ya yau za ka zo saboda shi har kana cewa ka saki iyali rannan ma na ji a nan ran juma'a shi mai wa'azi a masallaci ya yi wa'azi a kan wani to saboda haka a kula da wa'annan a daina abinda Allah ya kasama maka na abinci shi za ka ci shi za ka ci ba zai wuce ka ka karbi rabonka ka karbi na iyalinka ku haƙura da shi ku zauna na'am
mai tambaya da bayan cewa ya hukuncin azumi wanda ana ɗauka a sha ruwa
idan misali mace tana al'ada a tana azumin al'adar da bai zo ba sai war haka to azumin ta ya ɓaci ke za ta biya ɗaya in saura minti biyu a sha ruwa azumin ta ya ɓaci za ta biya azumi in saura minti ɗaya rana ta faɗi al'ada ya zo mata azumin ta ya ɓaci za ta biya wannan azumin muddin dai akwai rana lokacin da al'adanta ya zo rana ba ta faɗi ba to ba za ta yi lissafi da wannan azumin cewa ta yi shi za ta biya shi sai dai za ta samu lada wajen Allah ka san Allah karimi ne na cewa ta sha zafin rana ta sha wahala ta sha abun nan Allah ba zai bar ta haka ba zai ba ta wani lada
mai tambaya ne mai yana cewa shin ya halatta mutum ya karya azumi- azumi in tsananin zafi ya dame shi
ya zai karya azumi dan ana zafi rana ya dame shi to an dama ana so ya ji zafin ne ana so ya ji zafin ne shi yasa aka ce ya azumi ba wani karyawa zai sai dai in an tabbatar zai gudu in an tabbatar in bai sha ruwa ba a lokacin zai mutu shine don ya zama ciwo abin nashi saboda haka sai a ba shi ruwa don ruwa a lokacin magani ne ba ruwa ba ne sai ya sha ruwa saboda ya- ya sha magani ne in ya so sai ya biya ɗaya amma dan dai tsananin zafi kawai ba sai je wanke kansa ba da ruwan sanyi ya zo ya sake kwanciya ya je ya samu alkarara ya jika in ya jika ya shimfiɗa ya kwanta a kai iska in yana kada zai ji shi kamar iya kwalli da haka muke yi in rana ta yi zafi a mai duhu sai mu samu algarara mu shimfiɗa kuma mu kawo kyalle mu shimfiɗa sai mu zuba ruwa sai mu yi masa fifita sai in ka kwanta sai ka ji shi kamar iya kwalli sai bacci ya ɗauke ka ba za ka ji shi ruwa ba to amma ba zancen karya ba za ka karya saboda zafi ba Eh, to alhamdulillah Allah ne ya ɗauke mana zafin Allah kuma ya ba mu lada Allah kuma ya ɗauke mana yunwan Allah kuma ya ba mu lada Allah ya sa duk abin da muka yi na alheri a ciki a wajensa karɓaɓɓe ne abin da muke yi kuma ya zama halisan da waje Allah muna roƙonka abin da ya dame mu Allah ka san shi hukuncin da ya dame mu Allah ka san shi mutuwar mu ka san ta bukatun mu kasan su ubangiji ba sai mun faɗe su ba Allah ka biya mana su ka yaye mana su damuwa mu Allah ga mu da ƴaƴanmu da matanmu da wajen mazanmu dukkan mu muna cikin damuwa Allah ka yaye mana wannan damuwa ubangiji ƙauyukan mu sun watse gonakinmu suna nan bisin ciyawa ba masu noma su dabbobin mu sun watse rafin mutum ya kafe Allah muna roƙon ka ba dan halin mu ba Allah ba dan ayyukan mu ba Allah ba dan munafukai da cikin mu ba Allah Allah ka yafe mana duk abin da muka aikata ka ba mu lafiya da zaman lafiya a kasan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah marasa lafiya daga cikin mu da suke asibiti ko suke gida ko kuma wanda yake tafiya da ciwo a cikin mu Allah Allah ka ba mu lafiya ga baki daya Allah ka ba mu lafiya ga baki daya Allah ka yi mana ciwukan da ya dame mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin da kusan mu ta shiga Allah ka san shi Allah ɗan uwan mu da kunci ya sa su suka shiga cikin halaye marasa kyau Allah ka yaye musu Allah ka kuɗe musu Allah ka fitar da su daga wannan halin su bar waɗannan halaye a farman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu aminci a cikin gidajenmu aminci a cikin anguwoyinmu aminci a cikin garurukanmu da ƙauyukanmu aminci a cikin biranenmu da jihohinmu da ƙasarmu Allah ka war ka ba mu musulman duniya da zaman lafiya inda musulmi yake Allah ka ba shi zaman lafiya Allah ka ba shi aminci a cikin gidansa aminci a cikin iyalinsa aminci a cikin sana'arsa Allah ka sa mu zama azumin nan lafiya Allah ka samu zama azumin nan lafiya Allah ka sa ƙarshen azumi da sallah da za mu yi zama shine ƙarshen wahalhalunmu na na Najeriya Allah ka yaye mana Allah ka mayar da mun nuna mana farkon azumi lafiya ka nuna mana ƙarshen azumi lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.